nanatawa a cikin wasiyar da ya dinga yi a hadisai mabambanta har ya zamanto yana cikin akhir wasiyyatihi lil umma wanda yayi a mausimul hajji yawm arafa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun bainakum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi sha'rikum hadha kaga wannan hadisi ya isar mana da wannan sako waja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu an ba mu khabar kuma sannan aka mana umarni yana daga cikin fa'idodi na wannan hadisi Allah subhanahu wa ta'ala cikin hadisin qudsi ya bayyana mana cewa kullu bani adam khata kowa ne kuskure ba wanda yake masumi in banda annabawa da Allah ya nufin ya ba su isma to dan adam ya fahimci cewa shi ne kuskure ne duk da cewa ba a so ya danganta yin kuskure ba a so ya danganta yin laifi amma kowane dan adam bai kubuta daga takasiri ba sai an same shi ta wannan bangare ko ta wannan bangare sai dai na wani ne ya fi na wani wani yana gangantawa wani kuma yakan zo masa ne bisa sausayi wani kuma yakan yi da gangantan amma kuma ya nadama wani kuma yakan yi da gangan kuma ya doge a kai wannan dai sifa ce wacce take amma hadithin ya nuna mana haka da Allah subhanahu wataala ya ambata innakum alladhina tukhtiquna bil-layli wan-nahar shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum khata'un wa khayrul khata'ina at-tawwabun ya nuna kowa mai kuskure to don haka kada kai murna dan ka ga dan uwanka yayi kuskure kai din ma ba ku bata ba in ka ga mutum yana tafiya ya sha giya ya tambaye maimakon kai murna tausaya masa in ka ga mutum ya aikata wata katobara an kama shi to kar ka musanta shi kar ka ga gazawarsa tausaya masa za ka yi ya faɗa zalla ta shaidan saboda kai din ma ba ka kuta ba kowane ɗan adam mai iya kuskure amma wanda ake so ya zamanto wato mafi alheri a wajen Allah shi ne kamar yadda annabi ya ambata cikin wani hadisi wanda suke tuba zuwa ga Allah kaga nan ya ce innakum alladhina tukhti'una bil-layli wan-nahar kuma sai Allah ta'ala a cikin hadisi fa'ida har ila yalwar Allah tana da yawa sai ya ce wa ana aghfiru dhunuba wala ubali ubangiji ya ce ni kuma in mai gafarta zunubi ne ko ban damu ba ma'ana Allah bai rasa wani abu ba in ya yafe wa bayansa ba kai da zaka yafe ba amma kana jin abu ko ba haka bane dan adam in an masa laifi ya yafe kuma har da Allah din ya yafe amma ba zai dinga jin wannan dan kurki a ransa zai dinga jin ransa yana so sa ya dai yafe kam har da Allah kuma ba la mu'akhadha amma zai dinga jin dan wani abu a ransa wala Allah in ya ga mutum ko wani lokaci zai rika dan tunowa sai kuma ya tunkuda mu To wannan shi ne irin abin da Allah ta'ala ya bada garanti muminai gabanin shiga aljanna sai ya cire shi a zuciyarsu. Wanda za a nama fi su ruhin min ghilli, ikhwanan ala sururin mutakadili. To Ubangiji ta'ala shi ne yalwar gafara ne, kaga wannan hadisi ya ba mu garanti. Shi ya saka a wata aya cewa abin da inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a la taqnatu min rahmatillah inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a. To kaga wannan hadisi yana cikin fa'idodinsa. wato ya nuna mana yalwa ta gafarar Ubangiji tun da kai ne kuskure ne kada kuma kai sauna wajen roƙon Ubangijin ka yafiya har ma daga cikin fa'idojin wannan hadisi gabar da ya ambata cewa fastaghfiruni aghfir lakum kaga wannan umarni ne Allah ya yi umarni don haka ya zama to wajibi ne a shi istighfar wujubul istighfar hadisi yana fa'idantar da mu haka wajibi ne a istighfar kada mutum ya zama to kawai gabansa ya sa gaba gani a karka waiwaye kuma ka dinga yawan istighfar shi istighfari ba wai ana bukata sai kai laifi ba kada ka jira wai sai lokacin da kai laifi zaka nemi Allah yafiya a a ita roƙon Allah yafiya ne saboda kai ne kake zaton baka yi laifin ba amma kai takasiru yana nan akwai alkhata akwai at-takasir takasiru kuma kullum minna muqsirun fi jambillah ba wanda yake kubuta zaka zo min sallah wata kila wasu wasu zai shigo maka kana da sabon wani abu wata damuwa bari ma zai ce ba ne wahalan nan wata kila sai a sallah ne ma kana tunanin ya zaka samu wannan shinkafa kai gida ko to kaga wannan takasiri laifi ne to don haka kai ne kake gaba kai laifin ba ka zo ka yi sallah amma sallar ta ba ta matsayin komai to don haka shi istighfar wajibi ne wannan hadisi yana cikin fa'idodi da ya da yace fastaghfiruni aghfir lakum sannan hadisin kuma yana nuna mana wato albarka daga wajen Allah subhanahu wata'ala take da nan yace كلكم جاعل إلا من أطعمته فاستطعموني وتعلمكم البركة daga wajen Allah take kada ka tsammata abincin da kake da shi idan ka ci wani ya wadatar maka a'a sai in Allah ya sa albarka a ciki ne zai wadatar da kai sai ka ci din amma kuma bai je ko ina ba kaga mutum yana ci amma kaman baya ci ko haka bane wani kuma ya ci kaɗan amma shi kuma sai ka gan shi jikinsa na lafiya eh wani kuma sai ya ci ma abin ya sabbuma masa jinya to haka abin ya yadu ba sai ga abinci kawai ba kada mutum ya dinga bankama da dukiyar da yake da ita a nemi Allah ya sa albarka a ciki albarka za a neme ta daga wajen Allah kamar yadda shi ma abincin nan Allah subhanahu wataala ce fasta'imuni wa ta'imkum haka yazo a cikin hadisi Allah subhanahu wataala ya ce a afara'aytum ma taharafu a antum تقرؤونه أم نحن الظالمون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون to kaga nan Allah ya kalubalanci mutane ne ba ku ga abin da kuke shukawa ba shin ku ne kuke tsarar da shi ko mu muke tsararwa inda mun so sai mu bar shi bushashe ko kuma ku zo na kawai kuna ta salallami ya bushe to don haka ashe abincin da kake da gadara ka je ka shuka a gona ka dasa shinkafarka sai Allah ya ga dama ta ta fito in Allah ya ga dama sai ta fito din ma Allah ya naka wani sai da ya zuba shinkafarsa aka cashe aka zuba za a diba buhu wajen kusan talatin an ɗebi wasu ga wajen buhu talatin an cashe an ajiye wata shekara ne kusan magarba za a kira mota zo sai ce kai a bari wannan kama yanzu shi ya gaji a bari sai gobe in Allah ya kai cikin dare sai ruwa ya zo ya tafi da shi aka yi ambaliyar ruwa in ruwa da ya bude yin nan sai ya tafi da su gaba da to kaga sai Allah ya so an fa saka shi a buhuwar dinki to wannan duka abubuwa ne wanda Allah ke nuna shi yake da iko akan abu ba kai ba ko ba haka ba to kaga ashe wajibi ne ka nemi albarka a wajen Allah cikin al'amuran da zaka yi tasarrufin su eh shi yasa kana yace kullukum ja'in illa man ata'antuhu hadisi na ba wannan fa'ida kada ka dogara kai da naka dabara a cikin abin da ka mallaka yana hannun naka ai an nuna mana mutum mai zuhudu shine wanda yafi gamsuwa da abin da yake wajen Allah sama da wanda yake hannunsa ko ba haka yin masuni ya fassara zahir ba ba kai wanda yake a'a wanda yake hannun ubangiji ka fi samun garanti akan wanda kai ka mallaka saboda wanda ka mallaka ai karkashin sai karawa yake Allah subhanahu wataala sai ya bada iko ka sarrafa shi to don haka a nemi albarka a wajen Allah ko da ku abu yana hannunka haka sahabbai suke yi ma'ana kenan na in zaka ci abinci ma kai bismillah da sunan Allah duk abin zaka sarrafa ka nemi Ubangiji ya baka ikon sarrafa shi ya amfanar da kai. Kada ke tunanin a yanzu ka mallaka kawai kai ne sarki. A'a, fastata'imuni ku nemi ciyarwa ta inji Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma na ci shi. Yana daga cikin a fawa'id na wannan hadithi har ilau wannan gaba da ya ce kullukum aran illa man kasautu fastaksuni aksuku kowanne ku tsaraitacce tsirara yake sai wanda na tuwatar da shi kowa tsirara yake sai wanda Allah ya tufatus da shi zahirin magana ce ake magana na tufa wannan dai da aka sa kowa tsirara yake sai in Allah ya bashi tufa ma'ana Allah subhanahu wata'ala shine ke ba wa mutum mallakar tufafin da zai rufe jikinsa dan haka ka nemi Allah ya tufatas da kai kaga wannan ma'ana zahirin ma'ana ke shine abin da Allah madaukake ya ambata cikin ni'imomin da ya wa dan adam yace ya bani adama قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم تفكرون yace ya ku ƴaƴan adam mun saukar muku libasan tufafi tufa da kasan yiwar sau'atikum wanda zai dinga rufe muku al'auranku warin sha an sanya muku majawas ka ma'ana kayan kwalliya sai ce wa libasu taqwa zalika khair kaga anan libas yana yazo da ma'ana biyu kenan akwai libas wacce take hissiya zahira akwai kuma libas wacce take ma'anawiyya a samu kenan husnul khuluq kyakkyawar tabi'a kyakkyawar tabi'a tana rufa mutum asiri sau da yawa mutum idan ba shi da kyakkyawar tabi'a ya sha tufafi masu kyau amma mutane suna ganin sa tsirara saboda me ba shi da kima a wajen jama'a amma wani zaka gan shi cikin ragga tufafi marasa kyau cikin wahala da talauci amma sai ke kuma yana daraja wajen mutane saboda yana da kyakkyawar dabi'a to kaga ma'ana zahira ne mu Allah ya tufatar da kai ka samu tufafi ka rika sawa sannan ma'ana kuma wato a a wacce take fassara ta ma'ana ka nemi ubangiji subhanahu wataala ya baka kyakkyawar dabi'a ya samu kyakkyawar ɗabi'a ya rufe maka asiranka fastaksuni ku nemi tufa taswata yadda tufa take rufe asiranka sai ka shiga kasuwa kai ɗin da ai kai ne ko idan ka shiga banɗaki matsala za ka yi wanka ai kai ɗin kai ne ko ba kai ba ne idan ka zo ka kasuwa cikin jama'a ko ana taro ai nan ma kai ɗin kai ne amma kai ɗin da kake banɗaki kai ɗin ne a kasuwa in kai ɗin da kake banɗaki ne ka zo ka kasuwa kuma sai a fara salati ko ba haka ba ne tsaraici ya bayyana to amma kai ɗin ne da kake banɗakin yanzu kuma ga ka kai ɗin ne a kasuwa a dalilin me yanzu ka zamanto ba a yi salati ba ma'ana an fahimci da abin da yake nufi da salati ko me ya saka aka ganka a mutunce saboda sitar kaga mutum ka nemi Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira sai ya zamanto kurakuran kama na duniya Allah ya ɓoye su kuma kurakuran naka na duniya din a lahira ubangiji subhanahu wata'ala ba zai tona ma asiri ba ma'ana ya yafe maka to kaga Allah ya sitarta mutum kenan har a kiyama ai shi yasa kiyamar Allah ya kira ta yace yawma tubla sara'ir ranar da ake jaraban asirai asirai ake bankaɗa su abin da yake koyayye yanzu ya bayyana kamar mutum ne yana cikin kasuwa sai aka cire masa tufafi ai abin da yake koyi yanzu ya bayyana to yadda tufa ta rufa ma asiri ka nemi rufin asiri a wajen Allah fastaksuni aqsuku don haka mutum kenan ya zamanto janibi guda ya ɗabi'antu da husnul khuluq kuma ya roƙi ubangiji ta'ala ya ba shi husnul khuluqi domin babban abin da zai suturta shi kenan a duniya da lahira kuma sannan janibi guda ya roƙi Allah subhanahu wataala ya koye masa laifukansa kada ya bayyana su nan duniya balle a kiyama akan ya yafe masa to wannan hadisi duka yana ba mu wannan fa'ida sannan daga cikin fawaid na wannan hadisi ana nuna mana cewa Allah ta ya wadatu daga bayansa shi Allah subhanahu ta'ala baya bukatan komai a wajen bayan sa wai su kare shi wadatacce ne shi shine nan da ya ambata yace da na farko da na ƙarshe da mutum da aljani za su zamanto a mafi zuciyar mafi tsoron Allah cikin mutane to ba su ƙari Allah da komai ba a biyayyarta suka yi da za su zamanto a bisa fajirci na wanda ya fi kowa iya shege da fajirci da kangara kowa ya zama haka to ba su rage Allah da komai ba saboda Allah wadatacce ne ko ba haka bane Allah ne ta yace in ya sha yuzhibku wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi aziz in Allah ya so sai ya halaka ku gaba daya wa ya'ti bi khalqin jadid yazo da halitta sabuwa fil da ai babu ku kama an sha'aku min zurriyati qaumin akhar da babu ku ai ya halak da ba mutane aljanu ne kuma ya halakar da waɗanda ya halakar ya rage waɗanda ya rage ya kora su kuma aka taskance su a inda ya nufin ya musu takunkumi tukunna ka halice ku aka kawo aka ce ku bauta wa Allah jarraba ku za a yi kuma hakan da aka bauɗe sai Allah ya halakar da duniyar duka ya tserar da jirgi ɗaya. To kaga ashe ba ‘yan Adam da dukkan da mala'iku da aljanu da mutane ibadar da duka za su yi ba su ƙara Allah da komai ba kuma in sun kangare ba su rage Allah da komai ba Allah wadatacce ne. Wannan hadisi yana ƙara nuna mana girma na Ubangiji har ilau yana nuna mana sai atu rizkin lahi tabaraka wa ta'ala Allah yana da yalwar arziki arzikinsa baya karewa kaga wannan gaba da yace da na farko da na ƙarshen mutum da alja za su haɗu su roƙi Allah ya ba mu kowa abin da ya roƙa bai roƙi komai a cikin arzikin Allah ba kaga Allah wadatacce ne don haka nema a wajensa kar ka dogara da wanda yake mai ƙuntataccen arziki nema daga wajen wanda yake mai yalwataccen arziki shine Allah kullun zaka roka roka ubangiji sai a koma hadisin dan Mas'ud kenan ai dan Abbas wa idza sa'alta fas'alillah haka annabi ya masa wasiya in zaka roka roki Allah wallahi in ka jarraba roƙon Allah sai Allah ya koro jama'a su mata baka ci babu kaskantar da kai babu sauƙaƙa murya ba komai sai Allah ya koro kuma sai a maka saboda mamallakin su ka roƙa shi kuma sai ya ce to kai wani wakili kai wani wakili je kake ma wani a cikin abin da wakilta ka kuma sai ga an zo an yi to don haka ubangiji ta'ala yana da yalwa sannan wannan hadisi yana nuna mana ubangiji mai hakuri ne subhanahu wata'ala gaba ta ƙarshe da yace inna ma hiya a'malukum aj'aluha alaikum duk abin da ka samu a kiyama Allah ce aikin da kai ne na aje maka su ne na dora maka shi aikin da kai ne shi ya sabbaba maka sakamakon da ka samu kaga wannan ya nuna mai adalci na ubangiji kuma ya nuna haƙuri na Allah kaga faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala ya lumu illa nafsa ma'ana wanda ya shiga wuta kada zaki kansa kaga Allah madaukaki saboda hakurinsa ne ya jinkirta wa bayi bai kama su tun a nan duniya ba ya ba su yalwa da baste da za su koma zuwa gare su sulhu su roƙe shi ya yafe musu amma duk wanda har bai haka ba ya je wajen ubangiji to sakamakon da ya samu marar daɗi shi ya ja mutansa haƙurin Ubangiji ya kawo bai kama bawa ba, in banda Ubangiji shi ya halicci bayansa, ya musu duk kome yake ba su duk abin da suke bukata kuma ƙarƙashin saitararsa da ikonsa suke, amma yau za su saba masa, gobe ma su saba masa, jibi ma su saba masa, a kulla yau ne da kowane lokaci ba a rasa mai sabon Allah. Amma Allah ya kyana bayan. Kuma yana fatan watan su tuba zuwa gare shi kaga wannan ya nuna yalwa na hakurin da Allah subhanahu wataala yake da shi don haka mai kokarin mu ribaci hakurin mahaliccin mu ribata na hakurin mahaliccin mu shine mai sulhu da shi mu kyautata yadda za mu bauta masa wannan hadisi kafirul fawaid shi ya saka karshen hadisi aka ce kana abu idrisa idza haddatha bi hadha hadisi jaza ala rukubatayhi in ya bada labarin wannan hadisi sai ya gurfana a kayan kafafunsa saboda girman azamar Ubangiji subhanahu wata'ala da ɗaukakarsa. Allah ya dace da mu na'am to babin da yake gaba da da zamu tashi shine babun kaffaratul maridi babin da zai magana dangane da kaffara ta mara lafiya kaga tun anan wajen bukhari Allah ya masa rahama yana nuna mana kenan jinya takan zame wa mutum kaffara shi yasa yana daga cikin abin da annabi yake yakan ba in da mara lafiya kaffara kaffara wato ana roƙon Allah ya sanya ta zamanto ma kaffara to ta wani gefe take zama kaffara حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن محمد الزبيدي قال حدثنا سليم بن عامر أن غطيف بن الحارث أخبره أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح وهو وجع فقال كيف أمسى أجر الأمير فقال هل تدرون فيما تؤجرون به فقال بما يصيبنا فيما نكره فقال إنما تؤجرون بما أنفقتم في سبيل الله واستنفق لكم ثم أدى أداة الرحل كلها حتى بلغ إذار البرذون ولكن هذا الوصب الذي يصيبكم في أجسامكم يكفر الله به من خطاياكم wannan hadithi isnadinsa ya kai zuwa ga watan a Sulaim ibn Amir yana cewa Gudaifa ibn al-Harith ya ba su labari anna rajulan wani mutum ne a ta Aba Ubaida ibn al-Jarrah ya je wajen Abu Ubaida ibn al-Jarrah Abu Ubaida ibn al-Jarrah yana daga cikin mutum goma da aka musu albishirin aljanna kuma jagora ne zamanin Umar ibn Khattab ya jagoranci rundina wadda ta gama shiga cikin Dimashqa ƙasar Syria ƙasar Sham an an an ci yakin ƙarshe an gwabza ƙarƙashin Khalid ibn Walid Abu Ubaid ibn Jarrah shi kuma aka sanya shugaba so ya zama gwamna a wajen kuma cikin ikon Allah nan ya rasu kabarinsa nan yake lokacin da aka yi na'usu amwas wata annoba da ta halaka mutane a lokacin to abu ubaida ibn al-jarrah shugaba ne shi yasa kanan yace gudaifa ibn al-harith ya bashi labarin cewa wani mutum ya shiga zuwa ga abu ubaida ibn al-jarrah lokacin wa huwa waji'un lokacin bai da lafiya wannan jinyar ta da'una amwas ta halaka sahabbai masu yawa to yana daga ciki to wani ya je gaishe shi wa huwa waji'un bai da lafiya fa qala sai ce kaifa amsa ajrul amir ya ya ladan shugaba ya maraice ya ya ladan shugaba ya maraice maimakon ya ce ya ya jikin shugaba ya maraice eh ya je gaishe shi da maraice ya ya jikinka ya maraice sai ce ya ya ladan shugaba ya maraice wato sai fassara jinya din a matsayin me a matsayin abin da ke samar da lada faqala sai shi Abu Ubaida sai ya ce masa hal tadruna fi ma tu'jaruna bihi shin kun san ku abin da ake ba ku lada a kansa faqala sai mutumin ya ce bima yusibuna fi ma nakrahu lada yana samun mu game wato muna samun sa game da abin da ya shafe mu wanda ba masu musiba kamar irin jinya lada yana samun mu a dalilinsa faƙala sai abu ubai da ya ce masa inna ma tu'jaruna bima anfaqatum fi sabilillah ana ba ku lada ne game da abin da kuka ciyar saboda Allah abin da kuka bazalar saboda Allah kansa ake ba ku lada wastunfiqa lakum da abin da aka ciyar kuma domin ku ku samu ladan ma'ana wani yayi sadaka ko ya ciyar da zimmar Allah ka ba mu wani ladan ثم أدى أداة الرحل كلها سنة أبو أبيدة سيكدايا يكرقا kayayyakin wato da ake ɗora wa sirdin raƙumi, kayayyakin da ake ɗora wa raƙumi idan za a hau, ya ta ƙirgawa misali kaza, misali kaza, hatta balaga izaral birzauni, har sai da ya kai zuwa ga linzamin dabba. Nan izara allijam kenan, albirzaun ana nufi addabbatu, wato lijamu dabba. har sai da ya kai ga linzamin dabba ma shi ma ya faɗa ya ce idan ka bayar da shi saboda Allah za ka samu lada a kansa sai ce walakin na hazal wasaba amma irin wannan musiba wato kaman jinya kenan allabi yusibukum fi ajsadikum wadda take samun ku a jikunanku yukaffiru Allahu bihi min khatayakum Allah yana kankarewa kurakuranku ne game da shi kun ga fassarar da abu bai da yi ko wato abin da ka aikata na aiki kamar ciyarwa sai faɗi mafifici ciyarwa da sauran ayyukan zaka na ibada da ka bazalar ka wanzar a kansa ne kake samun lada amma musiba idan ta same ka ba lada kake samu a kai ba kana samun me kankaran laifuffuka ne mun gane ko jinya in ta samu mutum ya yi haƙuri daga Allah ne musiba ta samu mutum asarar dukiya ne a wani abun ɓace rai ne tuntuɓe ya yi ƙayace ta soke shi duka ya mai da lamarin zuwa ga Allah to wannan yana zamantowa kafara ne ga kurakuransa sai a shafe masa wasu laifuffukan da da aka rubuta ma saboda musiba ta same shi daga wajen Allah kuma ya yi maida ta zuwa ga Allah ɗin so kaga Allah na son bayu yana sanya musu musiba ne don ya yafe musu kurakuran da suka yi amma lada ana samunsa shi kuma ta aikin da ka aikata ne abu ubaidu sai fayyace masa mun gane duk da isnadin wannan hadithi saboda shi wannan ishaq ibn al'ala wato rawi na farko kenan a an ce yana da rauni to amma dai ma'anar da fassarar da Abu Ubaida ya bayar fassara ce wacce take mai kyau fassara ce kuma wanda yake haka lamarin yake wato su wancan suna zamantowa mukaffiratun ne lidhunub abinda ake samun lada a kansa ayyukan da ka aikata Allah ya samu dace hadisi na gaba حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه kaga wannan ya sake fidda fassarar da Abu Ubaida yake ko wannan hadisin isnadinsa ya tafi wato zuwa ga Ata'u ibn Yasar ya jiyo daga Abu Sa'id al-Khudri da kuma Abu Hurairah wato yana da harce biyu kenan wajen sahabbai Ata'u ibn Yasar wato abin nan ko mu ce Muhammad ibn Amr ibn Halhalata ya je wajen Ata'u ibn Yasar da Abu Sa'id al-Khudri da Abu Hurairah annin Nabi sallallahu alaihi wasallama daga Annabi sallallahu alaihi wasallama qali annabi yace ma yusibul muslima min nasabin wata gajiya annasab yana nufi at-ta'ab wahalar da za ta gajiyar da mutum ba za ta samu wani musulmi ba wala wasabin hakanan wata jinya alwaja'u kenan shine alwasab ko wata jinya kuma shi din ba yana daukan ma'ana ta wato at-ta'abu kenan wal futuru fil badan duk shi ma yana daukan wannan fassara wala wasabin ko wata jinya wala hammin ko wani takaici damuwa ba takaici ba damuwa shine hammu ko damuwa wani abu wanda zai samu mutum wanda zai dame shi wala hazanin ko wani bakin ciki abin da zai sabbaba mutum bakin ciki wala aza ko ta cutarwa wani tsangwama da zai cutar da kai wala ghammin ko wani takaici duka kaga ababe ne kaman kalmomi ne mutaradi wato abin nan mutaradifat eh in banda misali aza amma shi din ma abu ne wanda zai zai damu mutum ai yace hatta shaukatu yushaquha kai har kaya ma da mutum zai soku da ita ai ita ma damuwa ce kana tafiya kawai sai ka tuntube da kaya ko ka taka kaya bana ma a ce tsidau ne ko kayar addu'a ba daɗi to hatta irin wannan ba zai shafi wani musulmi ba annabi ya ce illa kafara Allah biha min khatayahu face sai Allah subhanahu wata'ala ya kankare masa kurakuransa game da wannan musibar da ta shafe shi kaga kenan ashe musiba idan ta samu mutum suna zamantowa mukaffiratun ne lidhunubi laifukan da dama mutum yana aikatawa Allah cikin rahamarsa ya sanya hanyoyi da yawa wato waɗanda suke kankare mutum da fuka kamar yadda shakul islam ibn taymiya ambata cikin majmu'ul fatawa alal aqalli sai da ya kirga kamar guda goma hanyoyi daban-daban da suke kankare mutum laifi Allah ka yafe mana to akotar waya ta imam muslim mai fa'ida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa fi kulli ma yusabu bihi al-muslimu kaffaratun hatta nakbatu yunkabuha hatta shaukatu yushaquha kage yana da ma'ana da wancan yace fa fi kulli ma yusabu bihi almuslimu cikin duk abin da ya shafi musulmi kaffaratun akwai kaffara cikin duk wani abu mara daɗi na musiba da ya shafe ka akwai kaffara da aka karkaji takaici in abu ya same ka ba daɗi ka rasa abin da kake so ba daɗi musiba ta same ka mutum yana son lafiya sai jinya ta same shi to ka yarda daga Allah ne asara ba wanda yake son ta sai ta samu mutum to kwantar da hankalinka kawai ai shine abin da annabi ya faɗa ajaban li amrul mu'min akwai abin sha'awa da mamaki game da lamarin mu'min in asabatu sarwaqu shakara fa kana khairan lahu idan abin farin ciki ya same shi lafiya wani matsayi yake nema ya samu kasuwa ce mai kyau ya samu duk wani abu wanda mutum yake sha'awa sai Allah ya taimake shi ya samu to shi mumini baban kama yake ba sai ya gode wa Allah kaji ya zama ƙarin daraja a wajen Allah an baka ka gode wa Allah ka bi Allah kan ni'imar da ya maka tare da yadda cewa daga wajensa ne ka sarrafa ta yadda yake so an daɗi kan daɗi kuma sai ƙara baka lada kai Ubangiji mai yalwar kyauta, shi da ya baka ba, kuma sai ka nuna masa godiya irin godiyar da yake so, kuma sai sake baka lada. To mumini ne yake da wannan sifa. Kuma idan marar daɗi ya same shi, wa yin asabar barwa'u in abin da ba shi da daɗi ya shafe shi, sabar. Hakuri yake sai mai da abin zuwa ga Allah. Fakana khairar lahu sai zama alherin gare shi. Amma ba mai wannan sifa sai mumini. don haka cikin wannan ruwaya ta muslim ya ce hatta nakbatu yunkabuha har tuntuɓe da mutum zai yi kana tafiya kawai sai kai tuntuɓe sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafar ka ce ta fashe a a jini ne ya taru a a kawai zogi ne ka ji a a farcen ka ne ma ya fita mai dashi zuwa ga Allah sai ya zamanto wato alheri an kanka da maka laifi shine ce hatta shaukatu yushakuha har tsayawa da za ta taka ita ma duka tana zamantowa sababi na kankara laifi to hadisi na gaba yace haddathana Musa qala haddathana Abu Awana an Abd al-Malik ibn Umair an Abd al-Rahman ibn Sa'id an abihi qala kuntu ma Salman wa ada maridan fi kinda فلما دخل عليه قال أبشر فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا وإن مرض الفاجر كالبعير أقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقيل ولما أرسلا wannan hadithi isnadinsa ya kai zuwa ga wato Abdurrahman ibn Sa'id daga babansa kala yake cewa kuntu ma'a Salman na kasance tare da Salman ai al-Farisi Allah ya kara masa yarda wa ada maridan fi kinda ya je ya ga da wani marar lafiya a kinda falamma dakhala alaihi yayin da ya shiga ga marar lafiya Ƙala sai Salman ya ce ma marar lafiya, Abshir albishirinka, fa inna marabal mu'mini domin jinyar mumini ya ji Allahu lahu kaffaratan Allah maɗaukaki yana sanya masa ita ta zamanto kaffara ne kankaran zunubai, sannan wa musta'ataban kuma maido da shi ne zuwa ga samun yardar Allah, musta'ataba, ismu maf'ulin nan min ista'ataba, e, wato raja'a kenan, raja'a ila talabin riba shi ne isti'atab. To, shi mumini, Allah yana sanya jinyarsa ta zamanto kafara ce a gare shi kuma dawowa ne zuwa ga neman yardar Allah. ma'ana yana ƙara samun kusaci ga Allah kenan shi mumini kaga nan ma ma'ana ta sake fitowa na bada kaffaratul maridi wato rashin lafiya kaffara take zamantowa ga mara lafiya kaffara daga laifuffukan da ya aikata wa inna maradal fajir salman yace amma fa jinya ta fajirin mutum fajir mai laifi kenan jinya ta wanda yake mai laifi kalba'iri shi fa tasa kaman ka ce raƙumi ne aqalahu ahaluhu wanda masu shi suka masa dabaibayi ba dabaibayi irin wanda muka sani ba al'aqlu aqalahu aqalan ko aqalal ba'ira wato ka kama kafafunsa na gaba kallon kwasa sai ka ɗaure su ai ba zai tashi ba saboda kana so ka bar shi ala halatar rukudi yana na gurfani to kamar raƙumin da masu shi ne sai kama kafarsa suka ɗaure ta don kada ya tashi ya yi ya tashi amma ya gagara sun ma arsalo daga baya kuma sai suka kunce shi shine arsalo ma'ana suka kunce suka sake shi to fala ya dare shi raƙumin ba zai iya ganewa lima uqila wa lima ursila me yasa aka daure shi a da yanzu ko me yasa aka sake shi aka bar shi ya tawo ba zai iya sani ba ko ba haka bane bai gane ba to jinyar wanda yake fajir shi kamar haka ne yanzu mun gane abin da ake nufi a nan sakon da aka isa na yi mana bayani abin da ka fahimta a ciki Masha Allah. Wato shi fajirin tunda shi baya ayyukan alkhairin ko kuma cikin laifuka yake ya yi israrin akan laifi. Mun gane ko? Ya yi israrin akan laifi. To kurakuransa idan ya aikata ma ba a yafe ba. Jinyarsa kai nake nufi. Jinya idan ta same shi ba a yafe masa kurakuran ba. Wahalar banza ya sha. Da ba ta da fa'ida. Idan ya samu lafiya duk dai da jinya da lafiya duk dai mumini shi kuma shine wanda idan jinya ta same shi to kankaran laifuffuka ne mun gane ko kankaran laifuffuka ne to shi kuma wancan sai annabi ya kuntanta shi kamar da kuma da aka daure shi kuma aka sake sake an mata kunkumi mugun dauri sannan aka sake shi kamar haka ne da ya sha wahala kuma yanzu an sake shi ba wani fa'ida a ciki shi bai san me yasa aka daure shi bai san me yasa aka sake shi ba mumini ko shi a lokacin da jinya ta same shi ya san me yasa aka jarabe shi me fa'ida jarabarsa Allah yana nufinsa ne da alheri ya kankare masa laifi shi mumini ya san haka da haka idan jinya ta same shi shi mumini ya san dalilin jinya Allah yana nufinsa da alherin ne yana so ya yafe masa laifuka to don haka jinya in ta samu bawa shi mumini daɗi zai ji ana fatan ka samu lafiya to amma ba zai yi takaici akan cewa wayo ya shiga ukunsa musiba ta same shi ba mutane na harkokinsa shi kuma gashi Allah ya jarrabe shi ba a'a shi ya yadda cewa wannan inda tana da ma'ana ashe sa aka ce ajaban li amrul mu'min kul inna kullu amrahu lahu khair shi duk al'amarinsa alheri ne daɗi da aka san sa alheri ne ga mu'mini Allah ya samu dace to da haka wajibi ne mu fahimci wato ita ma'ana ta jinya eh wajibi ne mu fahimci ita ma'ana ta jinya waɗanda ake ta ba su lafiya ma ba sa yawan yin jinya ranar alkiyama sai sun yi burin ba ina ma da ce su ma an jarabe su kuma nassi ya nuna mana cewa wanda aka jarabe shi da jinya ta yi tsawo takan iya zamantowa alkhairi a gare shi ubangiji yana so ya koma wajensa ne babu laifi sai kaga wani jinyarsa ya yi shekaru har a manta ma cewa watakila ko ya mutu in an ce maka wani yaron zai kaci dama yana nan to kaga muminin da irin wannan ya same shi kuma ya yarda cewa daga Allah kuma ya haƙuri akan abin da Allah ya jarrabe shi to ana fatan ne ubangiji na son ya je wajensa ba laifi a kansa sai tsawaita mai jinya ana ta kankare ma ana kankarin sai lokacin da yake munzalin da ya zama sukan laifukan da ya ma Allah Allah ya masa jarabar da yake so ya masa iya a duniya kuma ya ci jarabawa sai kuma Allah ya amshi rayuwar sai ya koma wajen Allah babu laifi a kansa to kaga ba wanda yake gane wannan sai wanda yake mumini ubangiji Allah ka ƙara mana imani قال المصنف رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن عدي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة كن قاعد يفنكم حديث ياتفو دقى موسى ya ce Hammad ya ba su labari yana cewa Adi ibn Adi ya ba su labari daga Abu Salama daga Abu Hurairata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'mina bala'i jarabawa kenan ba zai kasance dangane da mumini da mumina ba albala abin da ba shi da daɗi na jarabawa ya samu mutum jam'insa balaya wal mu'mina nan wawan ɗan yana fa'idantar da au, e, au mu'mina ko kuma wata mumina, fi jasadihi a jikinsa ne bala'in ya shafe shi, rashin lafiya, ko wata nakasa, ko abin da ya kama da haka. Wa ahalihi ko a iyalansa, aka amshe masa su, ko aka jarabe su da wani abu, yi haƙuri akan abin da Allah ta'ala ya jarabe shi cikin iyalansa. wa malihi ko dukiyarsa wata ja'ifa ta same shi yi haƙuri daga Allah ne to wannan ba za ta samu ba hatta yalqa Allah azza wa jalla wa ma alaihi khati'a face har sai ya haɗu da Allah subhanahu wata'ala babu wani laifi a kansa ma'ana ma dama wannan jarabar tana samunsa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yana haƙuri yana mai da lamarin zuwa ga Allah to har sai ya kai munzalin da an kankare masa laifukansa ya koma wajen Allah sumud Allah ka yafe mana sai kawo shi da wani isnadin حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عمر بن طلحة أم محمد بن عمرو مثله إن ونن دونن إسنادهم كما وزاد عودنا إسناد في ولده لمكن وتن أهله wata ruwaya ta Tirmidhi ma wanda ya kawo cikin sahihin tsawa sunan ɗinsa wa waladihi shi kuma maimakon wa ahlihi da wa fi waladihi sai zo wa waladihi kaga duka dai ma'anar su ɗaya da a ce fi waladihi Allah samu dace wannan hadisi hadisi ne wanda yake a ingantacce to don haka ga wannan hadisi babban abin da yake isar mana shine albushir ga duk wanda musiba ta same shi kada ya tsammata cewa Allah baya son sa musiba tana samun bawa a lokacin da Allah yake kaunarsa ba duk wanda musiba ne ta same shi Allah ke san sa ba muminin da ya yadda musiba daga Allah take kuma ba mai ɗauke ta sai Allah kuma ya mai da lamarinsa zuwa ga Allah kuma ya yi haƙuri saboda Allah to shine musiba take zamantowa alama ce ta soyayyar Allah inna Allah idza ahabba abdan ibtalahu Allah in yana kaunar bawa sai ya jarabe shi ba wai kowane bawan bane wani bawan Allah sai ya jarrabe shi amma ba wai san sa yake ba dan ba zai ci jarrabawa ba ana nufin wanda zai ci jarrabawa a jarrabe shi kuma ya ci jarrabawa annabi ayyuba Allah ya jarrabe shi gayar jarrabawa jarrabawa ne ta jiki ba wanda aka jarrabe cikin annabawa kamar sa jinya da Allah ya bada labarin ta cikin alqur'ani da ta same shi ya yi asarar dukiyarsa, ya yi asarar ‘ya'yansa, ya yi asarar iyalansa, kuma ga jinya Har ya kai munzalin da ya koka ma Ubangiji, inni masaniyar duru wa an ta alhamar rahimi, ku duba ladabi. Inni masaniyar duru, bai ce a sabta ne bai duru ba, inni masaniyar duru ya Allah, rashin lafiya ya shafe ni bai ce ya Allah ka samu rashin lafiya ba ladabi ne kaga annabi Ibrahim shi ma haka ya faɗa ko wa idza maridtu fa huwa yashfin alhali kuma duk ya jingina zuwa ga Allah alladhi yumituni thumma yuhyini walladhi yut'imuni wa huwa yasqin sai ce kuma wa idza maridtu sai ce wa huwa yashfin wanda shine yake kashe ni yake rayar da ni wanda shi yake ciyar da ni yake tufatas da ni kuma idan na yi rashin lafiya kuma shi ne yake warkar da ni ku duba wani ladabi ai yana jingina aikin ga Allah shi yake kaza kuma yake min kaza ya kawo solution shi yake rayar da ni yake kashe ni shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni bai ce shi yake sanya min jinya kuma ya bani waraka ba sai ce idan jinya kuma ta same ni shi yake samun waraka ladabi ne ga Ubangiji. In baka iya ladabi ga Allah ba wajen lafazin addu'a ma sai ka faɗi maganar da bata dace ba. To kaga shi ma haka yi faɗa. Inni massan yadurru ya Allah jinya ta shafa. Sai ce wa anta arhamur rahimi. Kai kuma kai ne mafi jin kan masu jin kai ya Allah. Wato annabawan Allah akwai abin koyi cikin lamarinsu. kaga nan ma ba wai roƙon abin nan warakan yayi ba bai ce Allah ka ban lafiya ba abin da yana damansa ma'ana a matsayin dan adam wahalar da ka shiga ba kowa tare da kai kuma kana cikin jinya kana da bukatar mai taimako to ya kai munzalin da tsawon lokaci bai kokawa ubangiji ba da ya tashi kokawan ma sai kawo shi a cikin wani irin uslubi mafi ladabi sai ce wa anta arhamar rahimi kai kuma kai ne mafi jin kan masu jin kai ta iya yiwuwa jin kan da kake nufi na da shi a cikin jinyan ne bai nemi Allah ya dauke ba ta iya yiwuwa yanzu ya ubangiji kana nufin ka ɗauke min jinyan a wani lokaci don haka idan haka ne cikin iliminka ka ɗauke min ita duk yana iya yiwuwa shi yasa annabi ya koyar a Umar ibn Khattab cikin hadisin da ya rawaito yace bawa idan wato la yatamanna yanna ahadun minkum al-maut li dhurrin asaba kada ku ya burin mutuwa wai saboda rashin lafiya ta same shi rashin lafiya ta kici ta kicin yawa ce Allah ne kanka halaka ni mana huta da wannan jinya ya Allah kar mutum ya faɗa haka yace wa in kunta la budda fa'ilan in ba makawa jinyar ta kai wani matsayin da sai kai addu'a akan ta to sai ka ce Allahumma Allahumma hyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya Allah ka rayar da ni in har ka san rayuwar a cikin wannan jinyar ita ta mun alheri domin rayuwa cikin jinyar wani za ta zamanto ita ce alheri ana wanke masa laifi ana wanke masa laifi a daga ka mutun na shikenan ta kare kana shiga barzahu dadi za ka fara daga nan kuma ila yawmin kiyama kage ya zama alheri to in Allah ka san cewa jinyar ita ce alheri to ka rayar da ni in ci gaba da ita in kuma ka san mutuwa ce alheri kan na kai munzalin da zan yanke kauna al'amari na ya lalace to Allah ta amshi rayuwata tun da wuri ban kai wannan munzalin ba to kaga Allah kuma da yake shine mai kaddara al'amura ya san a wani layi mutum yake ka mika masa kaga wannan yana da cikin fawwala al'amari ga Allah wa ufawwidu amri ila Allah to da haka jinya takan zamanto alkhairi babban abin da wancan hadisi na muka karanta ya nuna mana shine albishir kowane mumini da mumina cewa diyar da jinya take tsanani takan iya zamanto wato tana zamanto alheri ne domin kafara ce ga bawa na'am قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء أعرابي فقال جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذ أخذتك أم بالدم قال وما أم بالدم قال حرب بين الجلد واللحم قال لا قال فهل صدعت قال وما الصداع قال ريب تعترض في الرأس تضرب العروق قال لا قال فلما قام قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار أي فلينظره حديث نون ديك صحيح ابن حبان شما يا رويتو شي wannan hadisi da maluma ma da dama Ahmad ibn Hanbal ya rawaito cikin Musnad haka na Al-Bazzar ya rawaito a cikin musnad ɗinsa haka nan nasa'i cikin sunan ibn hibban imam hakim cikin al-mustadrak shek nasar dan albani ya inganta hadisi to yace ahmad ya ba su labari ahmad ibn yunus yace abubakar wato ya ba su labari daga Muhammad ibn Amr daga Abu Salama daga Abu Hurairah kale yace ja'a arabiyun wani balarabin kauye ne yazo fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hal akhadhatka ummu min dam shin uwar muldamu ku ta taba kama ka wato ummu muldamu kunyatul humma zazzabi mai zafi shi suke ce ummu mildami kaman alkunya suka yi ma jinya ƙala shine mutumin sai ya ce wa ma ummu mildami menene ummu mildam shi ma bai sani ba kaga annabi ya iya boka ba da sosai wa ma ummu mildami sai ce menene ummu mildami Ƙala sai annabi ce harwun bainal jildi wal lahmi wani tsananin zafi ne tsakanin fata da nama annabi yana nufin zazzabi ne tsanani ƙala la sai ce a'a shi bai taɓa yin zazzabi ba ƙala sai annabi ce fa hal sudi'ta ka taɓa yin ciwon kai mai tsanani as-sada'u ciwon kai mai tsanani irin ciwonka da ke samun mutum. Ka taɓa yi? Ƙala sai ce, wa masu da, mene ne asu da? Ƙala sai annabi ce, rihun ta'atar da firwa'asi, wata iska ce da take bujirowa a cikin kai, ta daribul uruka da take bugan jijiyoyi. jijiyar mutum ta dinga ɗin ɗin ɗin saboda tsayanin kama a ce irin migrant ko abin da ya kama da irin wannan ciwon kai asuda ƙala la sai ce a'a shi bai taɓa ciwon kai wato baya jinya shi wannan balaraban kawai baya jinya ƙala mai ruwayan hadisi ya ce falamma kama lokacin da mutumin ya tashi ya tafi ƙala sai annabi ya ce man sarwahu an yanzura ila rajulin min ahalin nar wanda yake so ya ga dan wuta ai fal yanzuru to ya ga wannan mutum hadisi ne wanda yake kuma sahihi to me hadisin yake nuna mana hadisin yadda annabi ya faɗa haka yake shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu wato ya yi waɗansu bayanai cikin majma'ul fatawa dangane da kurakuran 'yan adam da kuma matakan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya domin kankare maɗan adam ya ambaci abubuwa guda goma waɗanda Allah maɗaukaki ya sanya su su ne kankara ga laifuffukan nan adam tun daga tuba da istighfar ka san akwai bambanci tsakanin at-tawbatu wal istighfar ko ai mun karanta a cikin abin nan tazkiyatun nufus ko akwai bambanci tsakanin at-tawbatu wal istighfar to waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da suke kawowa kankarar laifi har daga ciki sai ambaci musiba da take samun mutum don haka musiba da take samun mutum kamar yadda muka ji a waɗancan hadisai da suka gabata su ma suna zamantowa masu kankarar laifi jinya tana cikin musiba don haka jinya tana daga cikin ababen da suke kankare mutum laifi idan har jinya tana samun mutum tana samun mutum to Allah subhanahu wa ta'ala yana kankare masa laifi Alhafiz Ibn Hibban ƙarƙashin wannan hadisi yana jawabin cewa Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa ya halicci ɗan adam dama shi mai laifi ne ba zai kubuta daga laifi ba kuma manzon Allah ya faɗa cikin nassosi da dama kamar ɗaya daga cikin hadisan da muka karanta yanzu a baya ko hadisin kai da muka yi sharha a kansa wanda muka tsaya ko innakum qad tukhti'una bil-layli wan-nahar dare da rana Allah ya ce ko kuna cikin laifi kuma annabi ya ce kullukum khata'un dukkanin ku masu kuskure ne don haka ibn hibban ya ce mutane su a tabi'a su masu laifuka ne kullum suna cikin laifi kuma Allah subhanahu wata'ala yana da sakamako akan laifukan da bayi suke aikatawa kuma Allah madaukaki zai kama su a ranar alkiyama ya musu azaba a dalilin wannan laifin su shiga wuta amma Allah cikin hikimarsa sai ya bujiro ma ɗan adam wasu abubuwa da za su kankare musu laifi jinya tana daga ciki jinya tana daga cikin mukaffiratu dhunub ababan da za su dinga kankare wa mutane ne laifuffuka suna kankare musu zunubi dan haka bawan da ya zamanto jinya ba ta samunsa to kaga laifuffukansa suna nan bai samu kankara na laifuffukansa ba. Mun gane ko? To wannan sai sababa masa shiga wuta. Kuma har ilo ya ce janibi na biyu, annabi sallallahu Alaihi wasallama yana ambaton waɗannan ababe don kada mutane su dogara ga ɓangare ɗaya su jifa da ɓangare guda. Kada mutum ya samu gamsuwa ko kada mutum ya ɗebe tsammani yayin da jinya ta same shi mutum ya dinga samun haƙuri wajen cin jarabawa idan jinya ta same shi don ya zamanto kankaran laifi a gare shi ba abin murna ba wai kamar abin da bawashi ke cewa yaro bari murna karanta ya kama zaki ka daina ya tafi farauta sai kamo zaki sai yaro ke ta murna ai ka da ya kamo zaki sai aka ce ah yaro bari murna karanka ba zaki ya kama ba ka duba da kyau watakila zakin ne ya kama karanka ko ba ka bane to kada mutum idan ya ga cewa shi lafiya lau yake ba abun murna bane ba fata ake musiba ta same ka ba to amma ba abun murna bane idan mutum ya zamanto lafiyarsa kalau kowane lokaci shi ba abin da yake samun sa ce shi bai taba asara kasuwa ba jinya ba ta samun sa bai taba sa gaban sa wajen neman wani abu ya rasa ba kare banka ba saboda wannan din an sanya masa wasu matakai da za su kankare masa laifuka ita jaraba dan Allah ta'ala ya alkawari wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat sai ce wa bashir sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun kaga Allah ya alƙawarin cewa sai na jarraba ku sai da rantsuwa lamu kasmi ne ka wala wawu kasmin da lamu wala kaga rantsuwa yi sai na jarrabe ku da waɗannan kuma yace hadda jinya hadda tawayen arziki hadda kaza hadda kaza sai yace to wannan jarraba da zamu ko bashir sabirin kai albashir ga wanda suke hakuri in musibar ta same su su ne waɗanda idan musibar ta same su sai su maida al'amarin zuwa ga Allah sun san Allah ne ya kaddara kuma ba mafita in ba a wajensa ba sai su yi hakuri su yadda da abin da ya hukunta in za su nema faraji daga wajen za su nema to sai Allah ya ba su garanti yace ulaika alaihim salawatu min rabbihim wannan suna salati a wajen ubangijinsu an bato mai kyau a cikin mala'iku da yabo mai kyau a wajen mala'iku Allah zai musu wa ulaiku humul muhtadun sune shiryayyu shiryar da za ta kai su zuwa ga yardar Allah su shiga aljanna to kaga nan ba wai ana nufin cewa duk wanda ya zauna ba shi da laifin ba shi bai taɓa yin jinya automatically dan wuta bane ana nusar da mu kamar yadda Ibn Hibban kenan yake ambatawa ana nusar da mu ne mu samu gamsuwa idan Allah subhanahu wataala ya jarabe mu da jinya kuma idan har baka samu jinya ba kada ya zama to abin alfahari ne abin annashuwa ne abin jin daɗi ne saboda su jinyar da ake jaraban bawa da shi yana zamantowa kankara da laifuffuka Allah ubangiji ya datar da mu kuma wannan yana nuna mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa na gaibi da Allah subhanahu wataala yake tsinkayar da shi akai nan za mu tsaya saboda lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم وعليكم السلام نعم mm gashi na ma demonstrating salallam ana buga tafakkahun fazartum tafakkahun sai a barku kuna ta salallami ta'ajili a ba ta'ajili ba ne sallallani in ina wani wanda zai fassara mana sallallani ba al'ajabi ba ne ba ku san sallallani ba ba wai lalle sai mata sai kawai na ma demonstrating ne ba wai lalle sai ka buga hannun naka ba amma sallallani ba ku san sallallani ba ba al'ajari ba ne a ni na san fassara wai na so ko wani zai taimaka ne shi ma ya sani to mutum ya tsaya yana jin kamar takaici helplessness mutum ya zama ya rasa yadda zai yi ba yadda zai iya fitowa da lamarin kuma ba zai iya tsaida shi ba to wannan shine sallallan a ba jimami ba jimami ai yana kasancewa ne ga abin da ya wuce eh jimani sai abu ya wuce ake jimani sannan nabi abin gashi nan gaban ka amma ka zama helpless ba yadda zaka iya kuma kana jin takeicin abin kana jin damuwa akan lamarin amma ba za ka iya komai ba to shine sai a ce mutum ya tsaya yana salallami ka zama helpless maybe kana magana kan ce to na abu oh kaza kaza da tsorokin su an dai fahimta ko sauna ba sauna ba in an ce sauna kuma sha shagga ke eh sauna ai sauna ba sauna ba sauna eh sauna shi kuma yana nufi wato sanyin jiki sanyin jiki wajen aiwatar da abu ha? wai na taɓa cewa kabo kai ne ka ce mun baka san kabo ne ta mamaki ana cewa kabo ko a ce kango duk ana faɗa ko a ce kabo ko a ce kango it depends on dialect ɗin ƙasar amma hausa ce ko a ce kabo ko a ce kango amma mu dai anan duk wanda ka ji ya ce kango to ba hausan nan ba ne mu hausan mu anan kabo ake cewa kango mutanen kano ne suke faɗa kango to amma muna cewa kago katanga kenan gini shine kago eh yanzu ka aiko hausar ku ta zangaya na kalle shi eh na kalle shi duk sun canja musu hausan ta ɓaci na kalle shi zangaya